masu saurare barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa cikin shirin namu na hira ta musamman wanda yake zuwa muku da kanan gidan radio premier da ke kan mita 200.7 a zangon fm tare da ni ismail faruk bakama a cikin shirin namu wanda a wancan lokacin mun kwana kan abin da ya shafi tarihin rayuwar babban malamin na anan jihar kano wato shewa tiku abubakar sanka wanda ɗansa dr lawi shewa tiku yake gabatar mana da wannan tarihi na marigayi malam abubakar sanka wanda kuma akalla asar ba mun na ko gargara a cikin al'amarin abin da ya shafi tarihin rayuwar Shuatiku sai lokaci ya mana halin nasa kuma malam ya dawo zai dora mana daka inda ya tsaya a kan maka lawo ne maka barka da zuwa kuma ga ka ga masu saurare akan inda muka kwana akan batun abin da ya shafi tarihin rayuwar Shuatiku Abubakar Sanka na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim na'am alhamdulillah muna daɗa godiya da farin ciki ga ubangiji subhanahu ta'ala da ya ara mana numfashi ba don mun isa ba ba don mun iya ba amma cikin falalarsa muka sake dawa don mu gabatar da wannan shiri a wannan gidan rediyo mai albarka shirin da yake ƙoƙarin kawo wa jama'a labaran waɗansu mutane wanda ake kyautata zaton sun ba da gudunmawa ga al'ummarsu ta fuskoki da dama waɗansu ana kawo tarihinsu ne akan abin da ya shafi kasuwanci waɗansu sarauta waɗansu malanta waɗansu har ma talakawa irin duk ana mun ji ana kawo su a wannan gidan rediyo to amma dai manufa wacce wannan gidan rediyo Allah saka musu alkhairi suka kawo sun kawo ne wannan shiri don mutane su ji su koyi da shi su koyi da su kuma shi koyi da bayan Allah na gari umarni ne na ubangiji ubangiji subhanahu ta'ala na faɗa alƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseeran koyi da nagari na gaba Allah ne ya fara umarnin mu koyi da na gaba kuma ba wanda za a yi koyi da shi fiye da shugaban halitta sallallahu alaihi to shi kuma daga kansa shi ma sai ya koyi sai ya ce ai koyi da na baya wani ya mana misali da sahabbansa ashabi kan nuzum bi ayihi muqtadaytum ihtadaytum su kuma suka ko nuni da malamai manzo Allah shi da kansa ya nuna ce malamai warasatul anbiya to kaga duk waɗannan kuma in ka kawo masu kuɗi kai magana kansu don a koyi da su manzo Allah ya faɗa ya ce akwai akwai yan kasuwa waɗanda suke za a iya ce da su suna da sifa ta siddiƙiya cewar mutanen kirki ne Allah ya musu shaida shi ne manzo Allah ya nuna mana ya ce su ne waɗanda idan sun sayar za su sayar cikin sauƙi idan za su saya za su saya cikin sauƙi idan za su ba da bashi za su bayar cikin sauƙi idan za su bi bashi biyan bashi za su biya cikin sauƙi wannan shimfiɗa yana yi ne don nuna cewar wannan abin da muke faɗa ana faɗa ne fa kawai ba don aji ko kuma wanda yake jin wani an faɗi masoyinsa kawai ya ji murna ya ce an faɗuwa ne ka tsaya ka ji kai koyi saboda hausa suna faɗa cewar idan ka nuna mutum ɗan yatsa ɗaya kan dunkule hannunka ka nuna yatsa dan yatsa ɗaya cewa ga wani can ya yi aikin alkhairi to kai in ka duba yatsinka za ka ga yatsinka guda uku ne suke nuna kirjinka ma'ana ana so kai koyi irin abin da wani ya yi to shine yasa kake ganin da yawa makarantu da gidajen rediyo da hukumomi suna ƙoƙarin a ce a zo a faɗi su wani don a koyi da waɗanda halayyar da abin ga kuma koyi da mutum akan abin da ya nagari baya ga dai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to abu ne fa wanda zaka sami ci gaba a duniya da lahira zaka sami yaban jama'a zaka sami yaban Allah sosai kuwa sosai in ka tambaya zancen da Allah faɗa annabi ya faɗa mana cewar dan kasuwa wanda shine idan zai siyar zai siyar cikin sauki wannan a fili yake ya siyo abu a naira dubu da goma dubu da naira goma ya zo ya ce to na siyo dubu da naira goma ku bani dubu da naira talatin zai sayar ya so a naira zai saya ya je wurin abokinsa ko dan uwansa ko sirikinsa nawa ke sai da abin nan ina sayarwa ne yanzu algawa ta malam na so shi ne yanzu na saro shi naira dubu uku da ɗari biyar amma tun da ku kuke so a bada dubu uku to kai da zaka siya an kana so cikin sauki sai ka ce a'a ai ana yin haka wata ransa a dawo a tarar babu jarin to zaka siya cikin sauki kenan kai ka ce to ni dai abin da za a yi dubu da ɗari uku da ɗari biyar ga dubu uku da ɗari bakwai naira ɗari biyu ka sha ruwa in za a ba da bashi a bayar duk malaman nan haka suka yi za mu faɗa in za ka bayar cikin ka bayar cikin sauki wani ya zo ka karɓi bashi ka ci karkace da shi to ai ni zan baka bashi kuma da kuɗin nan ajiye su zan yi zan amfani da su ai kuɗin za su kawon kaza a'a sai ka ce a kai ka zo neman bashi zan samu lada gashi ya zai biya bashi karkace ka ne masa sallama a aka bari sai ya kawo bashin ya ce ga kudin ka sai ka ce a ai algafta malam bashin nan da ka dawo da shi yanzu a bani da bukatar kudin nan ko ma ka sake juyawa don ka samu amfani sarki na to shine malaman nan abin da suka rayu da shi kenan suke koyi ina kyauta zaton malam mai gabatarwa zai dora na a hanyar cewar in faɗi wani abu daga cikin irin waɗannan abubuwa da malamai suka yi ko kuma shi wanda ake tarihinsa eh dama kai tsaye ba mu tafi zuwa gare shi akan abin da ya shafi saboda lokacin kan abin da ya shafi tarihin nasa irin abubuwa da aka sha na gwagwarmayar rayuwa na yau da gobe musamman ta mata fannin karatun da kuma irin gurare da shi shewan ya je da ziyara haka wajejen bayan Allah da sauransu da kuma abin da ya shafi kowane al'amarin haka da ya sanya shi tafiye-tafiye zuwa waɗansu guraren da dama haka a faɗin ƙasar nan ko kuma a wajen ma kasar na haka.
To idan mun ɗauki wannan za mu ɗauki tafiye-tafiye da ya yi shi ba mai yawan yawo ba ne musamman a nan cikin gida amma yana zuwa ziyarci masoyansa a garuruwan da suke yi a je a gaishe su a dawo kuma tafiye-tafiyen da ya je ƙasa ya je jihohi irin su zamfara su borno su ina ne a cikin najeriya dai ya je wurare da yawa in ka dawo za ka ce to ya je ziyara dai wace kowa fi sani kuma kowa ke fatan ya je ya je ziyarci ma'aiki sallallahu sallam ma ya aikin hajji da yawa kuma ya je ya ziyarci maulamu shekh ahmadu tijjani radiyallahu anhu da jagoranci da taimakon alhaji uba ringin ya je fas ya je kaula ya je wurare da yawa irin waɗannan wurare sannan kuma a nan gida idan an faɗi gwagwarmayar da aka yi ta kafa abin da ake cewa gida yanzu ko kuma abin nan to ya yi kokari wajen riƙe almajiransa da gaskiya almajiransa wanda suka karatu da suka zauna a wurinsa bai ɗauke su a matsayin ɗalibai ba bai ɗauke su a wurin almajirai ba abinda ya ɗauke su ya ɗauke su a matsayin 'ya'yansa ne wanda suke kusa da shekaru irin nasa ya ɗauke su abokansa ne saboda kowanne a cikinsu sai yake jin shi alfaharin a danganta shi da malaminsa ne malam abubakar atiku saboda yadda ya dauke shi kuma yadda suka dauka kamar yadda ake yi yanzu a irin tsari na makarantu kamar yadda malam ya ce na gwagwarmaya abinda suka ya rika yi yana kokarin an ce za a sai da gida a unguwa sai ya kokari ya bayar a siya an siya sai a gyara sai ce nan gidan almajirai ne a nan za a sauke su za a kai musu abinci inda za ka karatu da yamma mu muke kai musu abinci kowa duk mutum biyar ana kai musu akushi daya duk mutum biyar haka sannan kuma duk wanda zai karatu zai ce wurin wane za ka je kai karatu ka je kuma kai karatun yana bibiyar ka karatun da ka yi ya me ka karanta kana zuwa makaranta ko baka zuwa to haka kamar aje mutum ya karatu yana karantar da ana karantar da shi kuma ana bashi abinci shine zamanin da muke faɗa yanzu kamar a ba mutum scholarship kuma a ɗauke shi a jami'a na'am ana ba shi abinci Sosai.
ana ba shi karatu na'am dama na su ne wannan maganar yadda aka samu baki ɗalibai da suke kwaranyewa suke zuwa ɗaukan karatu waɗanda za ga an ba su muhallin zama sun zauna a kusa da babban malamin kuma baya ga zama da shi har ta kika jallin an ɗauki a, iyali an bashi ya aura haka wanda kuma za ka ga bako ne ma ba san daga inda yake ba amma saboda aminci na wannan lokacin za a ɗauki ya a ba wa mutum a aura masa ita a wannan lokacin a matsayinsa na wanda ya zo ɗaukan karatu na'am to in mun so mu ce ginshikin abin da ya tara masa Mm.
ɗalibai Mhm.
to wani zai so ya ji an ce ai fita yake yana cewa Mhm.
yana da makaranta iri kaza Mhm.
a zo a yi karatu na'am ina karantar da kaza muna karan ba- duk ba- ba ba- ba haka bane dukan su waɗannan bayan Allah da aka faɗa Sarki, na'am.
ba su yi haka ba abin da suka dogara da shi Mhm.
kyautatawa wanda ya zo karatu Mm.
kamar yadda na faɗa a- a samu ba mutum Na'am.
gida a bashi abinci to da ya tafi Mm.
shi kuma sai ya zama ambasadanka Mhm. a can da ya ga wani wani sai zai tafi makaranta zai ce a ka je gidan malam guri.
wani Mm, haka ne.
a can ne za a karantar da kai karatu don Allah Mhm.
kuma a baka abinci Mm.
abin da ake so kawai kai karatun Kai karatu. Mm.
to wannan Na'am.
ya ba da damar Na'am.
ɗalibai suka rika kwaran- kwaranyewa daga ko'ina gabas da yamma kudu da arewa Mm.
akwai almajirai da suka taho daga ƙasar katsina Mhm.
ƙasar zamfara Na'am.
ƙasar sokoto Mhm.
ƙasar naija Mhm.
ƙasar abin nan eh, jigawa ina ne duk su Na'am.
borno duk akwai Mm.
irin wanda suka zo suka zazzauna Daban-daban.
suka zo suka yi karatu Mhm.
kuma in sun tafi waɗansu sai su tu- sai su yo dododo don 'ya'yansu su Mm.
kawo su ajiye masa Mm-mm.
duk wanda aka kawo ba cewa za a yi Mhm.
ina abincin da ka kawo masa ba Haka ne. Mhm.
ina tufafin da ka zo masa da shi Mm.
shi malam yana kokarin Na'am.
ya ba shi abinci Abinci. eh, in haka an ga alamar mutum mai yana buƙatar riga ne. Mhm.
za a ce to wane na buƙatar riga Allah sarki.
a bashi Mm.
za a yi masa tufafi Na'am.
za a yi masa wannan kuma kamar yadda malam ka faɗa cewar za a ɗauki mutum Mm.
ba a san daga inda yake ba a bashi A ya bashi auren ya, mm.
kuma in ya tashi ma ya tafi da ita Ya tafi da ita.
ina zai kai ta rami zai kai ta lungu zai kai ta Ba me kuma za zai a bibiye shi ba.
a'a abinda ai abinda aka dogara da shi an yarda Allahu akbar.
da imaninsa da musuluncinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Mm.
wanda ya zo idza ja'akum man tardawna dinahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu Mm.
to kuma duk wanda zai zo din zaka ga ya zo kuma sai ya nuna halayya ta garibi wanda duk Mhm.
zai zo wurin saboda Allah aka nufa Mm.
Allah ba zai turo wanda zai zo ya zama eh, Fitina ba.
ha'ini ne ko Mm.
kuma mara kirki ne ko kuma macin amana ne Haka ne.
saboda Allah aka nufa a wurin Mhm.
da yawa da yawa mutane sukan zo Mm.
sai sun zo sun tafi sai su rika cewa su abin da suka sani Mm.
ake a gidan nan shi ake kaso a akwai wani mutum Mm.
babba a garin nan Mhm. Mhm.
yana tara mutane ana dan yin karatu Na'am.
sai wani malami Mm.
ana magana sai ya ce mu karatun da muke zuwa muna zuwa ne fa dan Allah sai ya ce to in dan an dai karatu kake so ka je ka zo ne dan Allah to ka tafi gidan malam Atiku anan ne ake yi dan Allah haka yake ga- ya gaya masa ya gaya masa haka yake dan Allah kuma a gaskiya ni ban taba ganin Mm.
shi malam ya fitar da wani almajirinsa ya ce yau Mhm.
sai ka bar gidana ko ya kore shi ba Na'am.
in ka ga ya ce mutum a hukunta shi to Mm.
sallah ce baya yi Mm, Sarki.
karatu ne baya yi Na'am.
baya zuwa wazifa Mhm.
ko ana ganin sa ayyuka na gari ba korarsa zai ba sai ya sa a samu kuɗi Mhm.
kuɗin mota a ɗauke shi a mutunce Na'am.
sai a kai shi garinsu Mhm.
a ce wane da ya zo karatu wurinmu ga abin da yake yi ga abin da ke gashi mun dawo muku da shi Mm. Mhm.
dan ka- yana faɗa cewa in ka kori mutum Mhm.
baka san inda zai je faɗa ba wataƙila daga shaidan din nasa Mm.
dama so yake yi ka kore shi Ya koma wani ya gurin.
koma can wajensa Allah sarki.
sai na'am.
ce a ba haka za a yi ba ku ku mai da shi gida Mhm.
sannan kuma duk wanda zai yi karatu Mhm.
idan abu ya kama na rubutu ne Mm.
ko na wata hi- eh, a- a- wata- wata hidima ko na wani abu na kuɗi Na'am.
shi zai zo shi zai ce Mm.
ka zo ka zo in ya taso ka zo ka gaya masa Allah sarki.
sannan kuma duk abin da aka zo masa abin da ya kawo masa zaman lafiya da ma- mutanen unguwa Mm.
idan an kawo masa hatsi Mm.
mutane suna masa hidima ta wannan fuska sai a Mm, kawo so- buhu talatin buhu hamsin Mm.
in ya zo akwai ɗan dakali a kofar gidansa daman da an ce an kawo hatsi kaza Mhm.
to da shirinsa zai fito zai zo da zai fito da wani ɗan littafinsa Allah sarki.
exercise da sunayen mutane a ciki Mm.
sai a ce a ɗauko kwanuka Na'am.
a rubuta akwai a rubuce sai a ce "Mal- wani za a kai masa kwano kaza Mhm.
wani za a kai masa kwano kaza mu duk mun san waɗanda ake kaiwa za a ɗaɗɗora mana ni kwaso mana akwai wani malam rabiu a can a malafa nan za mu ɗauka mu ɗaugare mu tafi mu je mu kai musu in an kawo gobe kuma an sake kawa haka za a yi in an kawo jibi haka za a yi saboda haka akwai ɗaya daga cikin almajiransa ana ce shi malam ɗalha malam ɗalha idan an kawo irin wannan abu kafin a je a gaya masa an ce an kawo hatsi buhu talatin sai ya zo ya kwashe buhu goma sai je ya ɓoye sai an zo ya rabar da wannan bayan kwana biyu uku sai ce ku je wurin ta annabi ku ce ta ran tamun kuɗi za a so za a yi mana awon hatsi za a da za a yi abinci Allah sarki na'am sai an yi wannan sai ma Allah ya zo ce alaga a karma kalla ai lokacin da aka kawo hatsin nan na san rabarwa za ka yi na kwashe yanzu haka na buhu kaza na nan an adana shi saboda irin haka wannan ranar sai ce ai ka rage mana lada da ka bari mun ba al'ummar annabi allah nan ka zai yi a kawo mana to kaga wannan ba karamin abu ne ba to don haka irin waɗannan abubuwa da yawa suna da na'am kuma kamar malam su za a kira kamar manya-manyan abokan shehu a malaman Kano haka da za ga ba a cikakken sati bai gansu ba ko ba su gan shi ba haka da sauransu
to a cikin da ba su wuce waɗannan wanda aka faɗa ba cikin da wanda aka fi sani sun yi abota ta ilimi sosai ya rubuta shi ma ya rubuta amirul je sheikh nasir kabar allah ji kansa na'am amin shi kuma dangantakarsa da shi ita ce zaman malam musa da ya a kabara na'am
malam musa da ya zauna a kabara akwai ɗansa malam abubakar to malam ibrahim na tsuguna allah ji kansa ya yi karatu a wajen malam abubakar kakan malam atiku na'am
to da aka zo malam atiku aka dawo da su kano da katsina sai kakarsu ita waccan rahmatu da ne magana a baya sai ta sa a ɗauke su a kai su ran juma'a ta ce ku je ku kai da 'yan uwanku da suke kabara shi kuma malam na tsugune yana zaune a kan dakalinsa da ya gansu sai ya sauka suna 'yan ƙanana sai ya ɗauke su ya ɗora su a kan dakalin malam atiku da ɗan uwansa malam ƙarami sai a tambaye shi alga wata mala ya kake daura yara yan ƙanana haka kai ka sauko ƙasa Allahu akbar sai ce ai jikokin malami na ne mala abubakar Allahu akbar sarki to an je an yi irin wannan zuwan wata ran shi Nasiru Kabara yana da shekaru irin na mala Atiku a lokacin suna ƙanana sai mala Ibrahim Tsugu ne ce ku je ku kirawo wai faɗi sunan malam Amir je shi ku kirawo shi aka kirawo shi sai ya ce ka ga na ga wannan yaro mm -hmm. a tiku mm -hmm. na ga alama yana da haske irin wanda kake da shi na haɗa ku abota to sun yi abota da har wafatin su kamar yadda na faɗa mun ga littafai shi nasir kabar ya rubuta rabi shi ya rubuta abin da zai baka sha'awa akwai abin da muka gani wani ya sassoki malam atiku da rubutu wani malami ya aika na batanci da aka kawo shehu nasir kabara shi karba yawa wancan raddi wani kuma ya yi shehu nasir kabara ta annati shi kuma malam atiku ya mayar masa to ba sa rabuwa kamar shehu nasir shehu tijjani usman zangon bare bari kusan duk sati akwai lokacin da zai zo a nan zai yi ni kuma abin sha'awa wata hikaya da wani bawan allah almajirin shoshan tijjani su mai bamu ce wata ran suna zaune sai suka ga mala atiku ya zo sun shiga kan bene shi da shawar tijjani usman zangon bare suna tattauna wata magana sai suka ji magana ana daga murya shi wannan ana ce ce malam abin nan kwalam sunansa Allah ji kansa shi ma ya rasu sai ya sauri ya tafi wurin malam lawan tela cikin manyan na daman shoti jami usman sai ce akan kalla ya sauri ka zo gashe can shi na san ka ya zo mun ji suna magana mai da zafi kar su je su yi kokawa sai ce kai tafi ka ba wuri ya ce na dawo malam abdulhamid kwalam sai na dawo na zauna ina can zaune sai na ga shoti jami usman ya sauko sai na ga mala a ciku ya biyo shi muka zo muka rako su bakin bahet yan mota da ce muka rako su nan mala a ciku ya kamo hanya da almajirai suka taho mu kuma kuma shi tijani da yamma sai ga wani balarabe aka ce jikan shi tijani ya zo ziyara aka yi masa aka yi wazifa aka yi majalisi aka yi masa hisani ya ce da safe sai shehu jano usman ya kira na ya ce kai abdulhamid ku tafi da bakon nan wurin shehu a ci kusan ka ka gaya masa ka ce bako ne jikan shehu jano muka yi jiya mun masa hidima shi ma gashi nan mun turo masa shi su yi masa hidima su samu lada kuma ka tambaye shi tattauna da muka fara yi da shi shekaran jiya shi zai zo wuri na mu karasa ko ni zan zo mu karasa a wurinsa to kaga anan hikima da yawa a ciki ta farko in ma wani saɓani ne an kau da hankalin shi mabiyi ballantana ya je ya ce ai malami da malam wani sun saba da wani abu a tsakani kuma kuma akwai yayar mu na'am akwai dan tunanin malam halilu lawan tana gida tana tana gida shi tujanu kuma zangon bare bare yana zuwa da shi baba malam halilu sai ya ganta ana ce ta mabaruka sai ma da lawan yau ma shotu janu usman zangon bare bari magana ce ni ko a karamar kallara za a yi malam magana ina son yarinyan nan Allah sarki shi ne shotu janu usman zangon bare sai ga mala ko ya ce a karamar kalla akwai malam lawan nawa ya ga yarinya mabaruka a nan gidan yana so muke neman izini sai ma da tuko ce yanzu haka ma jiyana ashe tsakanin da kai haka ne yanzu har abu ya kai haka maimakon ka ce ka ba da mabaru ka za a daura aure shi ne kai ke tambaya ta to ka ga dangantaka irin ta yi karfi da gaske to haka in ka zo shau sani kafin ga in mun je in ka ji maganganun da yake a kan shi a jiku Allah sarki ba kaɗan ba.
Ya shi yana cewa malamin mu ne shi kuma ka je sai su rika cewa ai malamin mu ne haka suka rayu. Kuma duk wanda aka kwana biyu bai ga dan uwansa ba sai ya aiko lafiya ko kuma bai ji shi ba.
Kafa da kafa.
Kafa da kafa.
Allah sarki kuma a karnukan lawa kamar abin da za a ce waɗanda suke manya-manyan almajiran shi shawati ko waɗanda suke a gabansa suka dauki karatu a nan jihar Kano waɗanda na nan kurkusa waɗanda za a gansu za a faɗa kuma bi alal misali manya-manyan almajiransa kenan waɗanda suke a nan jihar kano haka da aka yaye su ma kuma a ƙarƙashin su sun tanadi makaranta mai zaman kanta waɗanda suka yaye waɗansu ɗaliban haka to galibi lokacin da aka yi ta wannan mu ba mu sani ba to amma dai waɗanda muka ji suna cewa su almajiransa ne wanda muka fi ji yana magana akwai babban shehi shehi ali harazim allah kara masa yarda amin na na shehi harazim yana faɗa shi ga irin yadda suka zauna da wane ga shi shine shehinsa kuma walidinsa ya ce bai yarda ya je wani wuri neman karatu wurin barorin shau a ciku sai wajen shau gibrima na guru sannan akwai irinsa alhaji ubaringin su alhaji ubaringin shi ma ya karatu a wurinsa amma karatu ne wanda shi ba makaranta ya yi abin nan ba yana karatu a wurinsa kuma ya nemi alfarmar mahaifinsa ya nemi alfarmar cewa ko za a tura masa malamai su rika zuwa suna karatu shi ne shi yake tura masa shi abul fathi shi balaraba ya jega to daga nan ne har suka yi abota da su alhaji mamuda dan tare alhaji mamuda wafa to duk waɗannan wannan shi alhaji ubaringin sun yi karatu da mutane da yawa wanda amma galibi almajiransa sun fi ƙarfi a waje wanda suka zuwa suke karatu kuma su koma garuruwansu suka kafa makarantu makarantunsu yawa a lokacin da abin da ya sa a nan almajiransa ba su yawa ba galibi duk wanda ya zo zai karatu idan ana karatun a gidan malam sarga sai ce a akwai wurin gidan malam sarga ana karatun irin wani a can babban misali lokacin da mutanen unguwa suka taru suka ce sai yayi rika yin tafsiri da azumi sai ke gaya musu cewar ai dan uwana malam tijani zangon barewar yana yin tafsiri ni ba zan yi ba dan haka da kansa yake fitowa bayan sallar tarawihi waye bai tafi zangon barewari karatu ba kuma duk wanda ya zo yana neman karatu da ka ce ka zo karanta luga ne sai ce tafi wurin shi sani kafan ga in ka zo ka ce kana so ka koya maka tafsiri sai ce tafi zangon bare bare in ka zo kana neman za ka karanta abin da shafi fiƙihu ne da ibada da tsarki sai ce ku kai shi ɗisu da yawa mu an sa an kai in kuma fulani ne aka makalla aka kawo yan uwa aka kawo su za su yi karatu sai ce kai su jar ƙasa haka daban-daban kowanne haka ai to sai dai almajiransa na waje wanda suke su ne suka fita da yawa wanda suka zo suka ce za su zauna su karatu tare da shi irin su ne irin su shi balarabe na sarki na'am zega da irin ko su malam yayan doya malam yayan doya to malam ya ji biya na'am kuma Allah sarki kamar hali na dan adam haka dabi'a ta dan adam zaka ce wani mai hakuri ne wani mai shiru shiru ne wani ba ruwan sa haka a irin waɗannan halayya waɗanne ne za a ce irin su ne halin shawa teku na'am ni da abin da na san shi da shi magana ma wuya take masa kuma duk abin da za a yi ba ruwansa ba zai ce me ake ba Allah sarki idan ya zaben na zai faɗa yana da haƙuri ƙwarai da gaske kuma in zai kasance zai kwana ya yi ni bai da shi ba za ka san bai da shi ba sannan kuma kamar yadda na faɗa akwai mutumin da ya zo gabansa ya kama sunan gyatumarsu kama sunan mai gidansu ya kama sunan duk wanda yake ji da shi ya kunduma a share ya ce duk kaza kaza sai ana zaune a kofar gida lokacin mutum ya fi talatin sai ce duk wanda ya kula shi ba da yawuna ba kuma duk abin da zai taso a unguwa idan wani ne idan shi aka yi ba ba zai faɗa ba sai ya ce to me ya laifi a ci laifi na a cikin an faɗi laifi sai ce to ai hakuri in ba a fahimta ba sai ya ce to inda wani abu da muka yi ai mana afuwa in kuma wani ne wani laifi a kansa aka zo aka gaya masa sai sai ku je ku ce Allah ya bashi haƙuri shi fa aka yi wa laifin sai ku je ku ce Allah ya bashi haƙuri shi yasa kamar na faɗa daga wata malam cewar tun farko wannan ya taimaka masa wajen rubuce-rubuce duk abin da ake na hayaniya baya shiga sa na'am na'am gaskiya ne kuma afon ba ka tsaka ne ba alga fata malam za ga wani zuban mutum ya nisa a rayuwa akwai abubuwa da dama da za ga akwai wani mutum ɗaya da yakan zama masa waɗanda za a ce wanda yake jin kunyarsa wanda an ce ko da wani ya ce ba zai abu ba ku je ku samu wani ku gaya masa in Allah da yi masa magana zai shi wato kamar a cikin mutanen da yake rayuwa da su yau da gobe ya samu irin wannan yesu suna da yawa Allah sarki ina amma dai waɗanda ya fi jin wannan akwai yisho tijjani usman Allah sarki to na'am da abin da ya ce da shi baya tsallake su ma su waɗannan abokan karatun nan har suka tafi inda aka ce su suka ce kaza to ba sa ba su dukan su duk wanda aka ce wani ya ce kaza ba ko wani ya ƙi yin kaza wani ya ce ku je ku ce na ce a yi kaga dai yasa aka zo nema malam shoman ja nake gaya masa wani yana son yarka ya ce yanzu malam haka za mu da kai maimakon ka ce kawa da ita to cikin waɗanda idan fushi ya yi yana da fushi idan an yi fushi wani sa'a aka ba ba su da sauri aiki ba kowa ne ke zuwa tare shi ba sai ce ku je ku ga sharif sidi muhammad baban su sidi musa to da an ce za a ga sharif in dai ya ji sai ce yanzu sharif din za ku je ku haɗa da shi shi kan ma'aiki to a bari na bari abin da ake so ya yi ne sai ce ku je ku bari zan yi in kuma da ba a so ya sai ce na bari ko kuma sharif ahmad anwar sharif ahmad anwar kakan dr awal anwar allah sarki na'am to duk abin da aka ga sharif aka je aka ce za a ga sharif ahmad anwar ko kuma aka zo aka ce ai sharif ahmad anwar ya ce ai kaza to magana ta kare ya bari kuma ta kai matsayin zai yi tafiya ko shi sharu amad anwar zai tafi sai ya aiko ya ce sai ga matansa in za ku je unguwa unguwa fa ko yini ku aika san ka ku nemo izini shi ma zai tafiya sai ce in za ku nemo wani abu bana nan ku aika bakin rorin sharu amad anwar alaƙar ba karama ba ce ba to saboda haka su din nan da kuma alhaji ubaringin duk abin da aka zaka ce alhaji ubaringin ya ce shikenan ba ja ba tsallakewa kuma dangantakarsa da alhaji warin yanzu sai ka za ka ji daɗin abin da ya haɗa da kuma yanda har suka gama alhamdulillah Allah sarki na eh kamar abin da ya shafi ko da yake kafin mu je ga haka masu saurare karin ku shafa kuna sauraron gidan radio premier da kikan mita 200.7 a zangon FM tare da ni Ismail Faruk Makama a cikin shirin namu na hira ta musamman inda a yau muke samun tarihin rayuwar babban shehu malamin nan wato shehu Atiku Abubakar Sanka tare da ɗansa Dr. Lawi Shehu Atiku wanda muke jin abubuwa abubuwa yadda malamin ya rayuwarsa algafta malam akwai kamar abin da ya shafi rayuwa ta shewa tiku da irin abubuwa da aka gudanar na rayuwa musamman ta fagen abin da ya shafi rubuce-rubuce haka na littafai ba mu sani ba ko zuwa yanzu kuna da iya kiyasin adadin littafan da shewa tiku ya rubuta
to gaskiya abin canza yake yi na'am Allah sarki amma dai abin da muka da tabba tsakanin kasidu Mm, da littafai na rubutu na hausa da larabci mm, na fuskar abin da ya shafi na'am
ɗariƙa na'am tasawuf mhm, fiƙihu mm, tarihi mm, wa'azi na'am kar- eh, luga mhm, da koyar da larabci mm, to eh, zai- abin da zan da tabbatarwa masu saurare cewa muna da abin da ya haura ɗari wai a kuma har ƙasa yanzu kamar yadda na faɗa wani sa'in ana littafansa Mm, shi Allah ya sa mai son tara littafai ne har yanzu littafansa Allah sarki wani sa'in ana duba sai a samu wani rubutu ya sa ya saka shi a cikin Mm, wani littafai.
lissafin eh, Allah abin da ya sarki.
sa ba a gane tun da wuri ba Mm.
da littafan Na'am.
yadda ya bar su haka aka ce a a gyara su wanda Mm.
suke so su karatu su karatu na'am saboda ya yi wasiya cewar kar a taɓa masa littafansa na'am Allah kar a taɓa masa gidansa gida da littafai sarki. Mm, ya ce kar a sa masa cikin garo don yana mm, da abin da gidajen da ya bari da wanda Mm.
wanda almajirai suke ciki na'am da abin an haɗa kimarsu ya ce Mm.
sun fi mm, sulusun abin da zan fitar a cikin wannan gida abin da na bari saboda haka akwai na'am eh, littafan eh, sai mu bari kamar dai ɗari da ɗuriya wai suke mhm, akalla ba kasar ba kuma littafan da ake da su nasa ah, akwai kamar abin da ya shafi shawatiku kusan kamar dai abin da muka dan so a baya a yi magana din fa a samu dama ba dalilin da ya sa yi wannan waka ta abin da ya shafi akwai Na.
akwai lokacin da aka yi yunwa na'am a kano mhm,
ah, da ake ce da irin mecece na'am ah, aka yi yunwa to sai Mm.
a- a lokacin ne gwamnati mm, ta yi oda Mm.
aka ga menene ba abinci ba Mm.
dawa dawa sun an surfa ta sai an dafa sai an yi mai sa- mhm, sai gwamnati a wani lokacin ta ce to ai a kudu akwai ah, akwai abinci da ake ce da shi kwaki mm, wanda shi kawai ruwa za a zuba tunda mutane ake so suna mutuwa ga yunwa ba abinci mm, kwaki ne kawai za a mm, zuba ruwa a gyara shi a zuba mu kuli-kuli yanzu yanzu nan mm, mhm, ya biya bukata Mm.
to su aka ta kawo kwaki aka Na'am.
ta kawo shi ne na'am shi malatiku ya kasida Mhm.
ya sa mata i'anatu shaki mhm, bi tarihi kwaki Allah sarki to a ciki ya yi kasi ya yi abin da har yana cewa a ya kwaki a ya ibn al-kirami Mm, a Allah sarkin taimako ya shehu kwaki sarki. na'am Allah sarki to tana da yawa kasida kuma akwai ta fara da ya yi mhm, na'am wacce lokacin da aka yi fara mhm, akwai kasida ta koyar da larabci na'am
wacce ce rakata sunanta mhm, alhamdulillahi mu goda Allah mu na mai taimakon mujalla mhm.
sun salatu dumu yo salati ala rasulillahi zai Sallallahu salati alaihi wasallam, na'am ya ce wa ba'adu bayan wanga ya gabata mhm, ya rabbana ka bani tau bukata mhm, a ya akhi ya dan uwa halili na'am makaunaci na sayyidi jalili mm, haka rike kasidatan kasida mai taimako na'am mu'inatin mufida mhm, mai taimako ga duka dan bahaushe Allah sarki zai ujmatin na'am bawa bai da harshe mhm,
ya ce a cikin da ke cewa ya alamu ya san mm, kaga ya fasara ya, ya alamu mm, ya san mhm, mata kulu me kace mhm, ya kulu ya ce al'asasu tarkace Allah sarki in kila in an ce wa mal insanu ka ce mutum wa yan uwa ikhwanu mhm.
to ita ma ta koyar da Eh, Harshe ce.
harshe ce na'am yawa mhm, na'am mhm, sannan akwai na'am kasida wacce ta, ta, ta ba mai ban tsoro a, a, a zamanin an karanta ta mm, wannan kasida na'am sunanta anatul balid na'am yake cewa mhm, a alhamdu a- a- a- ‘yan uwana maza du da mata mm, fa za ni batu na ku zo ku jiya mhm,
ku lura kwarai zamani ya baki ta Allah sarki fa ya hautsu ne sai ta daniniya Allah sarki na'am kowa ka gan shi a yau ba shi daidai mhm, a dan ba su kuni cikin zuciya Allah sarki abin da fa yake cewa na'am a a ya ‘yan uwana mm, maza du da mata fa za ni batu na ku zo ku jiya mhm, ku lura kwarai zamani ya baki ta abin da ya baki ta a hausa mm, abin da an rasa kansa da kafarsa mhm, zamanin ya baki ta an rasa ma ina za a je mm. Hai, ikon ya Allah.
hautsu ne sai ta daniniya Eh, kowa ka gan shi a yau ba shi daidai Allah.
adam ba shi sukuni cikin zuciya Mhm, to abin da nake faɗa cewa akwai ban tsoro mm, wannan kasida a hij- a hijira ta ɗansashu mhm, ɗansashu dubu da ɗari uku na'am da hamsin da bakwai na'am yanzu muna da nawa mm.
dubu da ɗari hudu da arba'in Mm.
da bakwai Da bakwai, wannan sosai.
kasida shekarar sattis- shekarar ta tisi'in Subhanallah.
amma a wancan lokacin ne yake cewa yan uwana maza du da mata fa za ni ku lura kwarai zamani ya baki ta ya hautsi ne sai ta daniniya kowa ka ganshi a yau ba shi daidai adan ba su kune cikin zuciya to yanzu a wancan lokacin ba su kune alagawa ta ma lokacin da mutum zai ga kuɗi a ƙasa ya ce ai an hana tsintuwa ya wuce yanzu ko kudin na ba aljihunka ba ma a ɗakin ka ƙarƙashin gado wani na ganin nasa ne haka yake sosai da
mutane suna ganin cewar komai ya halatta a lokacin da da ake dakon kuɗi daga bankuna a ɗauko a kawo bakin kasuwa mai kuɗin baya nan a juya kuɗin a ce ga kuɗin wane nan in ya zo a bashi babu mai tabawa to a lokacin yake cewa kowa ka gan shi a yau bashi daidai a dan ba su kuni tun a wannan lokacin cikin zuciya na'am to da waɗanda kasidu irin waɗannan da yawa na larabci na'am akwai wace yayi irsalul a'inna a'inna na'am bi tarihi nazimu salatin katsina Allah sarki tarihin sarakunan katsina ne tun daga rumba-rumba har kan sarkin katsina usman Allahu akbar nan kuma kano ya ce ta zini suluk bi tarihi malihis na kano minal muluk tarihi ne tun daga barbushe ra'isuhun barbushe zaka sahiru ya taba uhu kullu majusin kafiru subhanallah kana daruhu bi ra'asi dala na'am to wannan kasida baituka ne sun fi ɗari da wani abu a cikinta a cikinta yake tarihin katsina sarkin sarakunan kano tun daga barbushe har zuwa sarkin kano alhaji sa muhammadu sunusi allah ji kansa sarkin kano halifa allah sarki tun daga nan tun daga nan wanda bai sa ba sarkin kano alhaji ado bayero allah ji kansa da sarkin aminu alhaji sarkin kano alhaji aminu ado bayero wanda ni ina kokarin sa su a cikin allah da na'am dan kasida ta ta cika ta baka to da irin waɗannan kasidu da na hisabi wanda zai maka buga maka hisabi cewar ga wata yanzu yana manzila kaza na tafiya da yanda ake sanin tauraro tauraron da zai yi sharafi da ranar da za a yi kusufi da ranar da za a yi kusufi duk suna nan duk a rubuce ya rubuta su da akwai tarihi na gargadi na hana shan taba ballantana giya da littafai da yawa da yawa wanda ba abin da muke takaici ba ma wai mu mu rubuta mu kara ba mu karanta ma ya gagara Allahu akbar na'am kamar a irin wancan lokacin shawatiku in zai gabatar da maulidinsa ya lamarin yake kasancewa wajen cikowar mutane da baki haka da ake samu da kuma yadda ake gudanar da karatuttukan maulidin a sauran wancan lokacin a lokacinsa ba a cika maulidi balantana ba ma maulidin ake ba Allah sarki an matsa a gabanmu akwai su alhaji ma'azu su alhaji hassan su almajiransa muna so mai maulidi ya ce a'a ba wani maulidi za ku yi makofar gida ga dan uwana malam tijana na maulidi ku tafi wurinsa can za a je sai suka matsa sai ce to a rika karanta wani abu tsakanin magariba da isha'i Allah sarki na'am haka haka har yi wa fati ni na san taro da ake a kofar gidansa a karanta maulidi bai fi mutum hamsin ko abu ce ake ku tafi gidan yan uwa na wurin dan uwa na ku tafi malam malam sanin kafan ga ba gasa ake ba ba abun ba na gasa bane haka yake faɗa har yi wa fati to yanzu ne dai da yake abin ya zo kuma ana so a karasa abin a kawata abin a sa kyale-kyale a sa satellite to kowa kuma yake ta yi wale mutum allahu akbar kabira dangane da abin da ya shafi kamar rayuwa da abubuwa na da akwai wanda a cikin fagen ilimi kowane malami zaka ce ga bangaren da ya fi gwanan cewa wani hadisi wani alkur'ani wani fikihu da sauransu masho malam atiku a wani bangaren za a dasa shi inda za a ce gwani ne a wannan bangaren to shi ya fi karfi a ga wanda ya shafi tasawuf na'am Allah sarki sufanci da ya tasawuf don kusan littafansa yanzu sama da dubu goma ai Allahu akbar a ciki in ka kirga wata kila ba za ka rasa dubu shida ko bakwai ba duk tasawuf ne Allah sarki kuma duk rubuce rubucensa kusan haka ne amma kuma yana da kokari abin da ya shafi loga tarihi da kuma abin da ya shafi hisabi na'am na'am yana da littafai da yawa wanda jami'o'i sun karanta da littafin hisabi da na gama za su zai maka hisabi lokaci kaza za a yi kusufi wanda yanzu nasa ne suke turo mana nasa suke kokarin turo mana to haga duk wannan yana da amma dai a bar shi a zancen tasawuf ya fi karfi su kuma waɗannan bayan Allah da na gama faɗa su shi jano usman zama bari su wane ne to duk lokacin da aka yi magana yanzu shautu jano saman zangon bare-bare yana da karfi a cikin tasawuf haka shehu sani kafin ga haka shehu mai hula amma in ka je wurinsu da zancen tasawuf sai ce ku tafi sanka Allahu akbar Allah sarki shi kuma in ka zo masa zancen lugha sai ce tafi kafin ga in ka zo masa zancen tafsiri sai ce tafi zangon in ka zo masa zancen abin nan fiƙihu sai ce ku tafi wurin mal dan gogo ko ku tafi madabo ko ku tafi disu saboda haka su a lokacin ibada suka mai da abin ba na rigima ba ne amma dai gaskiya sai ya fi karfi a wajen tasawuf da wata dan matashiya da zanyi wanda ku gamu da saidi sharu zubair akan magana da yake cewa lokacin da mahaifinka ya zo haka littafai yawa yana to bara shekara kamar biyu mun je algeria tare da martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero to da muka je sai ake magana shi sai yadi zubairu lokacin in ya zo mu muke yawo da shi da umarnin mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero da umarnin alhaji ubaringin sai a sauke shi a gidan alhaji usman tayyib saboda na ake masa abinci da nasu amma ana masa abinci da gidan sarki a kaira to da muka je muke hira da shi shi bai gane da ba nake masa bayani sai ce to ai abin ne duk mun canza Allah sarki gina sai ke ce da yake ga mai martaba sarki Alhaji Aminu ce ai babansa in ya zo nan mu abin da ke halda mu littattafai in ya zauna ga ga wurin da yake zama can amma duk abin in ka ga fita littafi da storin da ya tashi tafiya sai a rasa yadda za a auna littafan yanzu za a sa su wani sa'in sai ya bar su a nan aiko da kuɗi a auna to haka sannu-sannu haka wannan al'amari yake kuma da Allah kamar na faɗa Allah hore masa rubutu dandanan sai rubuta abu da an yi magana kan kasida da abu sai mai da shi kasida ko rubutu da sauri wata ran suna zaune gaban malamin su shehu Muhammadu Salga na shehu mijin yawa sai shehu mijin yawa ce bari in ba ku wannan nakali na sallah raka a hudu idan mutum na yi Allah ya datar da shi zai gama aiki sallah sallama kuma bukatunsa za su biya dan nan sai ya rubuta sai ya rika rubuta na aika almajirai ku rubuta ku rika watsawa ku rika kaza ku bazu to idan ana haka sai kawai mutane suka waɗansu suka tafi wurin sarkin Kano Alhaji Ado Abdullahi Bayero ai ga wani malami malam mijin yawa kaza kaza sai ce ai malamin mu ne to ya fitar da wani kaliwai ana ganin ma'aiki kuma bukata na biya a wani almajirin samala a ciko ya yana wannan faruwa to tunda an ka abu dai korafi sarki zai sa abincika sai ce da mai girma waziri gidado Allah ji kansa ya ce waziri aje abincika mana mai girma waziri sai ya aika wa malam mijin yawa dan aiki sai a tambaye shi ga abin da ya zo gaban sarki sai malam mijin yawa ce dan aikin ka je ga waziri na san malami ne shi da ya ga wannan kaifiyar na tabbatar shi ma abin da na faɗa zai faɗa amma ka gaya masa shi bai ga wannan kaifiyar ba amma in ji ne yau zai gama aiki shi da kansa ana zaune cikin dare sai waziri aka buɗe kofa lafiya ina mai naja sirri a ɗaura sirri ina zagi lafiya aka ce gidan malam mijin yau za a je aka je aka sallama malam ya fito waye ake sallama aka ce waziri waziri a gidana da dare aka shimfiɗa waziri lafiya ce a yi aiken da sarki ce a yi to shi ne da saƙon ya zo saƙo kuma ka ce zan gama aiki shi ne na gan shi sallallahu alaihi wasallam na'am kuma ka za ka ce ce ran kai daɗe ka gan shi dai ko ya ce to ai ba so nake in ji me kuka ba goban Allah kai mu a gaya wa sarki la ilaha illallah na'am to wannan duk abu ne wanda wani sai ce ya aka yi haka eh hakan ta faru ya haka ta faru annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa minan nasi man law aqsama ala allahi la abarra akwai mutanen da Allah ya yarda da su na'am kamar ka yadda da mutum kai da ya zo ce wani a kaza za a yi to shi kenan to Allah yana yarda da waɗansu saboda yardar da su suka yi da shi ba su da komai sai Allah shi kuma Allah sai ce to duk abin da suka ce haka za a yi aikin gama ya gama to saboda haka to irin wannan da yawa ta faru kuma alhamdulillahi waɗannan abubuwa da ake ta faɗa abubuwa ne waɗanda mu da ake kira ana cewa mu jininsu ne mu faɗa sai mu rika jin kunya.
Allah sarki. wane sai kamar ma mu ce a rufe mu da duka Allahu akbar kabira ka kwatanta abubuwa karanta mata gagara Allahu akbar wata zan nake cewa su sun haifar da giwaye mun kasa haifar da beraye
Allahu akbar kabira Eh, dangane da lokaci da mun gangaro shirya ka wani zuwa mukan ji abin da ya shafi batun eh, kamar cikin gida ka iyali da aka tara da kuma abubuwa ne da ake da su a ƙasa na 'ya'ya da kuma abin da ba a rasa ba shirati ku kamar matan aurensa nawa haka da kuma 'ya'ya da aka haifa kafin koma sa ga Allah lokacin da yawa fati ya bar matansa guda hudu Allah sarki akwai hajiya jimmai akwai hajiya ta annabi sallallahu alaihi akwai wasallam hajiya Na'am.
hawa'u akwai hajiya sa'adatu Mhm, na'am yanzu sun rasu gaba ɗaya sai dai hajiya ta annabi tana nan ita ta rage Allah sarki sallallahu alaihi yanzu wasallam ita tarihi yau shekara ta tamanin da uku Mm.
da aurensu da shi Na'am, da auren su Eh, tana nan a gidan Allahu akbar kabira Eh, kuma har yanzu ko yau sun yi karatu ba ta sa gilas har yanzu har yanzu Da mu Eh, na'am.
du- mu du gishiri ya cinye mana idanuwa Allahu akbar kabira To.
na'am sannan lokacin da ya wafati Allah ya sa ya bar mu mu 23 Allah sarki Allah sarki amma abin mamaki mutum yana zaune sai ya rika tuna cewa dan Mm.
uwana wana na nan dan uwana wana na nan Mhm, sai ka tashi sai wata ran ka tashi sai ka kai kadai ne Allahu to yanzu akbar 23 din nan yanzu sauran mu 14 tara sun tafi wai wai wai sun Mm.
rasu mm, na'am na'am Wa- wane ne babba a cikin gaba daya 23 lokacin da ya rasu akwai malam tijjani shine hali shi aka wa halifa Mhm, to ibrahim ne ya masa halifa na'am to ya shekara 20 mhm, akan halifanci da ya shekara 20 ko da biyu ne na'am a 2001 ya rasu mhm, na'am shekara 26 yana halifa yana halifanci to Mm, sai aka nada mabiyinsa na'am halifa alhaji tuhami mhm, shine yanzu halifa mhm, yana da shekara ashirin mm, da biyar yanzu dubu biyu da ɗaya da zuwa yanzu yana nan shine halifa mhm, Allah sarki sai ni nake bin sa akwai mai biyu na ya rasu alhaji hafizu akwai rayyahi akwai Mm, alawi mhm, akwai su da yawa dai to mu dai mhm.
yanzu saura mu goma sha hudu maza hudu maza bakwai mata bakwai Allah sarki Mm.
na'am Allah sarki Ah, a yanzu halifa na biyu ne yake kai eh shine Mm, na'am su ma sauran matan guda uku sun rasu sun rasu Mm, Allah sarki Ah, jikoki kuma na nan da tarin yawa suna da yawa Allahu akbar Na kabira sai ɗaruruwa za a faɗa wane mutum Allah Eh.
sarki na'am Mm.
Ah, baya ga haka kafin mu je ga lokaci ah, wannan zuwa lokacin da Shawa Tiku Allah ya karbi rayuwarsa akalla ba asar ba yayi shekara nawa kuma ah, menene ya kasance kaman lalurar da ta kasance wadda ta yi sababin koma sa ga Allah to abin shekara nawa Mm, in shekara nawa wannan yana da wahala na'am.
amma mutane suna ta karar kimanta cewa shekararsa 63 Lokaci.
amma daga yanayinsa Mm, da kuma 'ya'yan da ya haifa Mm.
kamar shi yayan mu halifa malam tijani da Mm.
a tarihin rayuwarsa da magani a rubuce da ya rubuta mm, shi ya rubuta tarihin malam tijani an haife shi kaza mm, sai mu ga sai muka ga shekara ɗaya ka haife su na'am.
da mai martaba marigayi sarkin kano alhaji ado bayero wai babban magana mhm, alif ɗari tara da tun talatin da uku da uku Mm, to kaga mm, shi kuma ya rasu yana shekara saba'in da ɗaya mm, ya rasu a shekara dubu biyu mm, da ɗaya mhm.
shekara saba'in da ɗaya shekara saba'in da ɗaya lokacin da ya rasu da ya rasu Mm, to kaga idan shi- tsakaninsu shekara ashirin da shida mm,
sai in kwashe ashirin da shida daga saba'in da ɗaya mm.
kaga saura talatin da wato saboda haka dai ya haura shekara sittin gaskiya amma ba haƙi Lokaci- amma abin da muka riƙe Mm, mun sha zuwa su su- katsina Mm.
in an gano lokacin da aka fi sarkin katsina na Mm.
goggo mm, to ku- kusa ne tafiyar su don mm, kamar yadda na faɗa sarkin katsina duk shi ya aiko aka ɗauki mahaifiyarsa saboda an ɗan jinkirin haihuwa mm, ya ce a kai masa su- matar amininsu ta haihu a gidan mm.
tunda an ci ta kusa haihuwa to wajejen shekarun haihuwarsu daya yau wato shi na gwagwa sai mu- da muka je aka gabatar da mu ƴaƴan mala atiku na sai ke faɗa na cewa ba ku da zumunci Mm, Allah sarki ai mala atiku yayyen mu ne Mm.
a nan aka haife shi a nan tare aka haife mu Allahu akbar to shekarunsu da na gwagwa kaɗan ne bambanci Mhm, mhm.
yau wato ya Na'am.
shekara sai sai a bai sittin da ukun kuma Na'am.
lokacin da ya rasu an yi karatu Mm, ranar talata ranar laraba da safe mhm.
ah, ni dai na gida sai aka zo aka ce an ce baya jin daɗi na je na same shi a zaune Na'am.
a ɗaki Mm.
mata sun taru suna ta maganganu Allah yana sarki.
kallon mu na gaishe shi sai daga kai haka Aha.
yana zaune Allahu akbar.
to sai ga wani alhaji isa oke ne a nan yin fitiriyo da Mm.
yake sai ce a asibiti za a tafi Allah karfe sarki.
kamar tara ne Mm. Na ran dare.
ran laraba Mm.
da safe Na safe na'am. Mhm.
aka tafi asibiti Mm.
har yanzu da yamma sai dai cikin dare sai jikinsa zazzabi ya yi karfi Mm.
to zuwa asuba kuma sai ya rasu amma Akbar. Na'am.
ah, duk rashin lafiya gaba ɗaya duk bai fi awa ashirin da hudu ba Mm.
saboda Allah kuma sarki.
ba- ba a taɓa jin yana kuka Mm.
da wani ciwo ko hawan jini ko suga ko wani abu babu du ba abin da baya ce mu da ya sarki Allah sarki na to kusan shirin namu lokaci ya zo ya karatu yana ta hararan mu alga ta malam da karshe me za a rufe mana da shi kan batun abin da ya shafi gagarumin wannan tarihin babban malami a nan jihar Kano shi a Tekula Kabari to abin da za a rufe dai shi na faɗa tun farko Allah ya saka gidan rajin nan da alkhairi ba ma tarihin mara a tiku ba tarihin da ake kawa na kowa ana kawo ne fa jama'a da masu ware don su ji su koyi sosai to saboda haka a duba abin da malam hamid babban kakansu in ta tabbata shine kakan nasu kamar yadda aka faɗa daga madina to a bi abin da suka yi wahalar da suka sha da aikin da suka yi don allah har aka zo wurin malam abubakar aka zo wurin malam musa aka zo wurin malam atiku malam halur da irin abin da zaman da suka da su malam sarga da su malam mijin yawa da abotka da aka yi duk a ga abu duk fa dan allah suka yi haka ne to mu ma mai kokari mu yi dan allah shi kuma allah an kai masa dan shi in kai dan shi to bar masa aikinsa shi kar maka shiga kar ma ka shiga in ka fito kana cewa zan je in sai da gona ta amma in ban siyar ba ya zan yi to ba za ta siyu ba amma ka ce bari in je gonan nan Allah ya siyar min da ita sai ta sai a siyar to haka Allah yake in ka bar masa komai shi yasa ka ga yanzu malam gashi ni ba kowan kowa ba ka an zo an dora na akan makulira na cewa an faɗi wani abu saboda wancan ana cewa kana abu huma salihan da shi yasa nake cewa wani sa'in an gan mu kamata an faɗi irin wannan to sai a rufe mutum da duka sai kai wa nan yayi kai ba kai ba amma dai muna fata Allah ya riskar da mu da su amin da Allah abinda suka yi Allah sa mu koyi amin amin Allah ta kun iblun fa mi iza idan ba mu samu dan ba mu samu raƙumi ba Allah sa ko dan taure muka samu alhamdulillah halayen da suka yi mu koyi da su akan haka albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana masha Allah to sai ya sallama da masu saurare to muna fata wannan gidan rediyo Allah ƙara ɗauka shi na'am Allah ya jagora ga masu gidan rediyon mai girma alhaji abba da abu da ya kafa wani alkhairi Allah ya saka masa alheri Allah ya sa Allah ya bi shi har aljanna amin amin ku kuma mataimakan kuma Allah ya sa kowa jibinsa tafi gobe insha Allah da mu gaba daya gobe tafi yau aljanna tafi gaba daya Allah yadda na mu alhajin kasar nan Allah ya karo shi amin da annabi Allah ya kwantar da hankali a kasar nan amin duk abin da zai kafa tana kada Allah ya kawo shi amin Allah ya hada kan shugabannin mu gaba daya na siyasa na sarauta na kowa amin malamai Allah hada kan mu amin da annabi shugabannin mu Allah kara musu adalci mu kuma Allah ba mu iko yi musu biyayya Allah ya saka mu gawatan mu da alkhairi a garin kallon ina fata ina maka fata kai ma Allah ya dade muka jagora amin masha Allah sallallahu alaihi wasallam amin na'am jazakallahu khairan Allah saka da alheri sosai mu ma muna godiya ga wannan gagaramin kokari da aka yana ta kokari wajen bayar da tarihin babban malami shawa teku masu saurare kun saurari shirin hira ta musamman kenan da ta zo muku daga nan gidan radio premier da ke kan mita 200.7 a zangon fm tare da ni ismail faruk makama a tarihin yiwuwar wanda aka gabatar tarihin shahararren malamin nan a nan jihar kano wato shawa teku abubakar sanka wanda tare da ɗansa dr lawi shawa teku ya bamu wannan tarihi ni ismail faruk makama nake cewa sai allah ya kai mu wani lokacin rai da lafiya mu muna godiya sosai da gafarta malam da wannan kokari da aka yi jazakallahu khairan bisalam sai allah ubangiji ya kai mu wani lokacin rai da lafiya